الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن, فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 28 ga watan 12 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai mutum idan zai ma mahaifinsa addu'a zai iya jimurce ko kuma ta mahaifi daban ta mahaifiya daban kaka a uwaye kawai inda ka ce uwaye hata da kakanni sun shiga kakanni su ma uwaye kaka matsayin uba yake kamar yadda jika matsayin ɗaya yake idan ka ci addu'a na cewa Allah ya gafarta ma mahaifanka farko mahaifan da suka haife ka su za su shiga sannan daga baya kuma su wasu su shigo kuma in ka koma karantarwa alkur'ani addu'a ta annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'minan wali mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara kuma can wato cikin suratul ahqaf wannan addu'a da ubangiji ta'ala ya hakaito mana ta mumini wallazi ya qala li shine yake cewa wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu wahnan hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara حتى إذا بلغ أشده قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى أشاهد دي أنا شاي وعلى والدي in gode ma ni'imar ka in gode ma ni'imar da kama wato mahaifana shine kenan dangane da abin da ka azurta su da shi na musulunci don haka shi dai abu wanda yake sananne uwaye su ake ma addu'a maganar da kakanni kakanni wannan duka dai bai zo dai a cikin wannan kakanni in kamar misali mu'mine ne in kai addu'a su ma ta hada da su ta shafe su na'am
haka ya mutu akan nama
ko kamar ya mutu kamar kuda da ya mutu akan nama ko kuma daka ta wani sa sai ta ta ta ta musu ya halitta ka kuma suka ba wai shi mutum ne misali yake sana'a ta bawa misali sai wani ya zo ya ce masa in ya yanka farinsa wato yana buƙatar a bashi lakka wato ta farinsa wani ya ce a bashi ko zuciyar ta farinsa ko wani abu kaza kowa ya ce a bashi kudan da ya mutu akan namu wannan baya halatta ka bashi duk wanda ya tambaye ka irin wannan baya halatta ya tabbata cewa dan dabo ne saboda daman alama daga cikin alamomin da ake gane dan dabu shine neman irin waɗannan abubuwa a cikin dabba a ce abu kaza ake bukata ko kuma a ce dabba kala kaza kamar yadda malamai suka zano alamomin da ake gane dan dabu to yana daga cikin alamominsa shine wannan domin in ka bashi ka taimaka masa ne akan wannan aiki nashi wanda yake na sihiri baya halatta na'am
wani lokaci ne ya dace a yi addu'a ta cikin
alkanut ta wutiri tana kasancewa gabanin ruku'u gabanin ruku'u ya dace mutum ya yi ta kuma tare da halaccin kana iya yin ta bayan ruku'u an gane ko alkunut wadda take da nawazil domin wasu al'amura da suke faruwa yau da gobe ita ko wannan bayan ruku'u ta fi dacewa tare da halaccin yin ta kafin ruku'u darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen kitabu sulh wanda babi na ƙarshe a littafin shine baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sulhu game da bashi wal'ayin wato da ainihin wani abu kamar misali mutane ne suka ɗan samu rashin sutuwa tsakaninsu a sababin wani bashi ko wani abu wanda yake ga ainihinsa wannan ana iya ƙoƙarin sasanta tsakaninsu kamar yadda malin ya zo mana da hadisin wato abdullahi ɗan ka'ab daga mahaifinsa ka'ab ibn malik al-ansari allah ya ƙara masa yadda shi ne ke faɗa cewa wata rana shi ka'ab ibn malik ya nemi ibn abi hadrat cewa ya biya shi bashinsa hakan kwa ya kasance ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dace aka yi ka'ab ibn malik suka haɗe da shi da ibn abi hadrat a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma halin shi Ka'ab ibn Malik yana bin ibn Abi Hadrat wato bashi kuma sai ya nemi cewa a biya shi bashin sa fartafa'at aswatuhuma muryoyin su suka daukaka na hayaniya tsakanin shi Ka'ab ibn Malik da ibn Abi Hadrat hatta sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi baiti har aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji hayaniyar da suke a lokacin nan yana cikin gidansa manzon Allah ya ji hayaniyar da suke akan wannan al'amari na bashi shi ne yace fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ilaihima hatta kashafa sijifa hujratihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa gare su har sai da yayi labulan wato kofar ɗakinsa wanda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da masallaci kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye labulan kofar ɗakinsa fanada Ka'ab ibn Malik manzon Allah ya kirayi Ka'ab ibn Malik fa qala ya Ka'ab manzo Allah ya ce ya ka fa qala labbaika ya rasulullah kab ya ce na amsa maka ya manzon Allah na koma amsa maka fa ashara bi yadihi an ba'i shabr manzo Allah ya masa nuni da hannunsa cewa ya yafi masa rabin bashin da yake binsa فقال كعب كعب بن مالك سيتي قد فعلت يا رسول الله يتي يا منزل الله نا ايكتا معنا نا يافي مثلا من ابن da nake bin sa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ibnu abi hadrat manzo Allah yace qum faqbihi maza tashi wuce ka je ka biya shi ba shi tunda ya yafe maka rabin manzo Allah yace tashi ka je ka biya shi yanzu to kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi yana nuna mana yin sulhu game da bashi misali a sulhunta jika ɗari kake bi to sai a nemi sulhuntawa in har kuɗi ya gagara kenan bakin abin da zai iya kenan sai a sulhunta ku tsakanin ku da shi akan haka shine a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi sulhun sai ya faɗa ga shi ibnu abi hadrat yace to tashi ka je ka biya shi maza don haka a nan kamar yadda bayani ya gabata malamai sun tabbatar da cewa sarai yadda wani bangare na bashi baya dacewa sai bayan saukar ajali amma kafin ajali ya sauka na biyan bashi ka sarai yadda wani bangare don a gaggauta a biya ka wani baya halatta amma in lokacin biya ya yi an kasa biya to a lokacin nan za ka iya sarai yadda wani bangare wane kaza nake mun ka na bar maka kaza yanzu ba ni kaza kuma wannan yana nuna mana yadda mazan jiya suke da miƙa wuya da ji da bi ga Allah da manzansa yadda suke da kwatanta umarni na Allah da manzansa take yanke da manzan Allah ya ce masa sarayen masa rabin abin da kake bin shi ya fi masa take yanke ce ya rasulullah na ya fi masa na ya fi masa rabin abin da nake bin shi dama Allah ya faɗa mana wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in har wanda kuke bi bashi ya kasance ma'abucin kunci ne bashi da halin biya ubangiji ta'ala ya ce na kan ku saurara masa zuwa yalwa har akai lokacin da Allah ya hore masa ubangiji ta'ala ya ce wa an tasaddaqu shi wanda yake cikin kunci kuna bin shi bashi ku yi masa sadaka da bashin da kuke bin shi ku yafe masa ubangiji ta'ala ya ce khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kun san da haka ku za mu tashi littafi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي لمصر عن مقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني أروة بن الزبير أنه سمع مروان مروان أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يهلون لهن قال أروى فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن إلى قوله غفور رحيم إلى قوله غفور رحيم قال أروى قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في مبايعة وما بايعهن إلا بقولهن قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنسح لكل مسلم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن إسماعيل هو ابن أبي أويس أنه قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda al'adarsa ce tun farkon littafin in ya gama wani babi kafin ya fara wani to yakan buɗa shi da basmala shine na faɗa kitabu shuru malam na faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato shine hukunce-hukuncen sharɗa lafazin ashuru jam'i ne na sharɗa ita kuma shi kuma lafazin shar an ciro shi ne daga sharaf bi fathira idan ka ce sharaf abinda ake nihi shine al'alama jam'unsa shine ashirat kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa hal yanzuruna illa illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashiratuha kenan ashirat jam'i ne na sharat sharat bi ma'ana al'alama amma in kama ra'un din sukun kace shar to wannan shar'i kenan jam'unsa kuma sai kace shurut shi ne ana malam ya yi littafi na musamman kitabu shuru littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen abin da ya shafi sharaɗi idan ka koma cikin wato babi wanda yake na usulul fiqh in ka koma cikin kenan abin da ya shafi ilimi na usulul fiqh sukan yi babi na musamman wato akan abin da ya shafi shine sharadi ashar shine suke cewa mata wa kafa wujudu shayi ala wujudihi abinda samuwar abu ke tsayawa ke taka birki akan samuwarsa wanda sai inda shi wannan abu zai samu in babu shi kuma babu shi ne kamar yadda suke cewa ma ya talzimu na fiye amrin akar kenan abinda rashin shi koruwarsa ke lazimtar koruwar wani abu daban yanzu misali Allah ya wajabta mana salloli lokaci biyar misali idan ka ɗauka sallar asuba Allah ya wajabta mana menene sharaɗin sallar asuba ko kuma mu ce salloli ma gaba ɗaya menene sharaɗinsu yana cikin sharaɗinsu shine shigar lokaci kaga kenan ita yanzu misali muna lokacin sallar isha to sallar asuba sharaɗin ta hau kanmu shine ketowar alfijir kenan matukar alfijir bai keto ba to ba maganar sallar asuba a kanmu dan ba za ka tashi ba a yanzu ka ce za ka yi sallar asuba ta gobe me yasa saboda ba ta hau kanka ba baka kai goben ba sharaɗin ta hau kanka sai in alfijir ya keto idan alfijir bai keto ba to ba ta hau kanka ba shine suke cewa kenan mata mata waqafa wujudu shay'i ala wujudihi mata waqafa wujudu shay'i ala wujudihi kenan abinda samuwar abu ke tsayawa akan samuwar shi kenan in har ba a same shi ba to wannan abu kwata-kwata ba a same shi ba to shine anan malam ya yi babi yake cewa babu ma ya juzu mina shiruri fil islam wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ke halatta na sharta wato game da shiga musulunci idan mutum zai shiga musulunci ba laifi ba ne ba yana iya yin wani sharadi idan ya gitta wani sharadi to sai a tsaya a kalli sharadin sharadin ya dace ko bai dace ba idan bai dace ba to sai a sanya kafa a shure wannan sharadi kamar yanzu misali mutum ne yayi sharadi da zai shiga musulunci ya ce a shi fa da sharadin ba zai yi ba sallah ba zai yi azumi ba kaga wannan sharadi ne ba ce ba zai samu shiga ba ko kuma yayi sharadi ya ce to shi fa zai musulunta amma fa ba zai kaura bai bar garinsu zai ci gaba da zama a garin da yake to wannan sharadi ana iya karba ana iya karba shi ma kuma ya tabbata cewa zai iya bayyanar da addinin shi kamar yadda ya dace a garin da yake domin ya ci gaba da zama a garin da yake kuma halin baya iya bayyanar da addinin shi wannan sharki nashi kuma sharki ne batacce kuma duk abin da yake aikatawa na farilla ko na fira Allah ba zai karba ba kamar yadda yana daga cikin muhudilatil a'mal ko kace muhudilatil a'mal ci gaba da zama a tsakankanin kafirai ga wanda Allah ya azabta shi da musulunci kuma halin baya iya bayyanar da musulunci shi to duk abin da yake aikatawa na ibada ubangiji subhanahu wata'ala yana shekar da shi duk kafir duk mutumin da ya musulunta a kasar da baya iya bayyanar da addinin shi to yin hijira ya zama wajibi a kan shi don haka ita hijira tana nan a matsayinta na wajibi sai ta dangana da alkiyama ga duk wanda baya iya bayyanar da addinin shi a tsakanin jama'ar da yake raye da su to dole ya kaurace ya bar su shine yace babu ma sha'a minash ma yajuzu minash shurudi fil islam baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na halaccin yin sharda fil islam wato game da shiga musulunci sai ya ce wani ahakam da abin da ya shafi hukunce-hukunce shine abin da ya shafi al'ukud kenan kamar misali kulla wata mu'amala ta saye da sayarwa kamar wani ciniki ko wata ishara da abin da ya kamata haka da kuma abin da ya shafi kamar misali wasu mu'amala haka kan aure da sauransu to wannan ba laifi duka ana iya gita sharuɗa a farko wal mubaya'a wato da yin sharaɗi game da mubaya'a ita ce cappa kenan shine ka nuna yardarka da amincewarka da ba da haɗin kai ɗari kan ɗari shine ake kira da mubaya'a shine ana malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair Allah ya ji kansa ke cewa ya ji marwan ibn al-hakam shi marwan tabi'i ne ba sahabi ba ne domin wato bai ji ba daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haɗu da shi ba sannan sai ya ce wal miswar ibn makrama da miswar al miswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda shi ko sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifinsa ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan fathu makka yana yaro karami a lokacin nan shi almiswar wato ibn makrama sune ya ce yukbirani wato suna ba urwa ibn zubair labari an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ma almiswar ibn makrama wannan labari ji ne wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari saboda shi lokacin da al'amarin ya wakana wato yana yaro karami yana yaro karami kuma sai bayan ma shekara ta takwas mahaifin shi ya zo da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kwa labarin da yake badawa al'amari ne wanda ya faru a shekara ta shida da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sulhul hudaybiya shine yace yukbirani suna bashi labari an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su kuma sun ciro ne daga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ƙala, miswar ke cewa, lamma ka taba Suhail ibn Amr ne yau izin. Lokacin da Suhail ibn Amr, wanda shine matsayin wakili na kafiran shawa zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da suka tsare shi a Hudaybiya suka hana shi shiga birnin Makka shi da jama'arsa. suka ce sai dai a zo a yi sulhu amma maganar ya shiga bai mata su ba to a lokacin nan suka aika suhail ibn amr kana fi mashtaraka suhail ibn amr ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance game da abin da shi suhail ibn amr yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sharadi shine yace Allah ya atiyaka minna ahad kada ɗaya daga cikinmu ya zo gunka wa in kana aladini ko da yana kan addininka illa radattahu ilaina face sai ka dawo mana da shi wa kallai da bainana wa bainahu ka kyale mu da shi mu muka san yadda za mu yi da shi na daga cikin sharɗan da suka gitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kariha almuslimuna zalika fakari halmu'minuna zalik muminai suka kyamaci wannan sharadi wamta'abu minhu wato zuciyarsu ta ƙonu suka kyamaci abun matuƙa ransu ya ɓaci saboda me yasa a ƙarƙashin wannan sharadi akwai zalunci akwai zalunci mutum Allah ya azurta shi da musulunci ya samu ya sulluko ya yi hijira ya gudu kuma a ce a maida shi kuma fakar mu manta ya gabata su ko in cewa daga cikin muminai wani ya yi ridda ya je gunsu kuma ba maganar su dawo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace fa karihal mu'minuna zalik wato muminai suka kyamaci wannan sharadi wamta'abu minhu wato suka wato shi ne suka samu suka ƙoni zuciyarsu ta ƙoni ma'ana abin ya tsananta a kansu abin ya tsananta suka samu damuwa wannan sharaɗi bai dace ba wa a ba suhailun illa zalik suhail ibn amr shi kuma ya ƙi yana ce cewa dole sai in an karɓi wannan sharaɗi sannan sulhu zai yi amma in ba a yarda da shi ba to ba maganar sulhu فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya nemi cewa a rubuta akan wannan sharadi da suka yi manzo Allah ya ba shi haɗin kai akan a rubuta a tabbatar da haka ke wannan yana nuna mana saukin al'amari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su sun nace akan haka cewa dole kawai sai dai a karɓi wannan sharadi amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su haɗin kai ya ce ku je a rubuta shi ne ce fa ka taɓa hun nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala zari manzo Allah ya yadda ya ba shi haɗin kai akan rubuta wannan sharɗi cewa a tabbatar da shi فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو أرنن wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida abajandar zuwa mahaifinsa Suhail ibn Amr shi Suhail kin ibn Amr wanda ya zo wakilin nasu aka rubuta wannan sharadi dan shi ya gudu ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jandal amma take yanke ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya maida masa su ya maida masa shi wanda wannan yana nuna mana cika alkawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yana nuna mana cika alkawari wajibi ne akan mumini ko da alkawarin tsakanin shi da wanda yake ba musulmi bane kuma ko da cewa a ƙarƙashin wannan akwai zalunci inda ka yarda kada wa alkawari to dole ne ka cika ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما wato babu daidai da mutum ɗaya daga cikin mazaje wanda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a iya wannan lokaci da aka yi na sulhu face manzon Allah sai ya mayar da shi gunsu wa in kana musulman ko da musulmi ne ko da musulmi ne in dai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a iya zamanin da aka kayyade na wannan sulhu shine wannan shekara guda na cewa kar ya dawo sai shekara ta baɗi in ya dawo ma ya shiga birnin makka to iya adadin kwanukan da aka bashi kwana uku suna cika dole ya fita ya bar garin makka to a cikin wannan zamani na sulhu duk wanda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da musulmi ne manzon Allah baya barin shi sai ya mayar da shi zuwa gare shi shi ne sai ya ce wa sha'atil mu'minatu muhajirati wato sai mata mu'minai suka zugun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama halin suna masu hijira aka samu wasu mata daga nan birnin makka suka sace suka sirrife ba tare da sanin fitarsu ba suka yi hijira suka je gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kanat ummu kulsum bintu uquba ibn abi mu'ay mimman kharaja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idhin wa hiya atik wato na daga cikin matan da suka fito daga makka suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci akwai ummu kulsum diyar ukuba ibnu abi mu'ay wanda ukuba ibnu abi mu'ay yana daga cikin jigashigan kafiran makka masu hana ruwa gudu wanda kuma suka yi ta'addanci ga Allah da manzansa wanda shine wanda ya jibinci ɗauko mahaifa ta raƙumi ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana sallah a gindin Ka'aba manzon Allah ya yi sujada shi Uquba ibn Abi Mu'ayyid shi ya ɗauko mahaifa ya zo ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta dariya suna izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaya Allah ya fitar da rayayya daga tsatsan shi alhali shi ko matacce ne yukhrij alhayya min almayyit wa yukhrij almayyita min alhayy diyar shi ummu kulsum tana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga cikin mata mu'minai a wannan lokaci suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya atik wato tana baliga ta balaga a lokacin idan aka ce atik ma'ana mace balagagga jam'usa shine awatik faja a ahaluha danginta sai suka zo birnin madina ya tsalunan nabiya sallallahu alaihi wasallama an yarji a ilaihim suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna masa magiyar cewa ya ba su ita su koma da ita falam yarji a ilaihim manzon Allah bai ba su ita ba suka dawo da ita manzon Allah ya ya hana manzon Allah ya ba su ita su dawo shine lamma anzalallahu fihinna yayin da Allah ya saukar da wani sako game da mata waɗanda suka yi hijira ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ko kuma ya ayyuhan ladzina amanu ya ku mu'minai idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin idan mata muminai suka zo muku halin suna masu hijira ubangiji ta'ala ya ce famta himuhunna ku jarraba su ma'ana ku gwada imaninsu Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine masani game da imaninsu domin shi yake banta da sanin hakikanin abin da ke cikin zuciyar bawa sai ya ce fa in alimutu muhunna mu'minatin in har kun sane su muminai ne ta hanyar jarrabawa da kuka musu ko gane lalle imanin su imani ne na gaskiya kamar yadda ya bayyana gare ku ubangiji ta'ala ya ce fala tarjihu hunna ila al-kufari kar ku mayar da su zuwa kafirai la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahum su mata muminai ba sa halatta ga mazaje kafirai wala hum yahilluna lahunna su ma mazaje kafirai ba sa halatta ga mata mu'mine to dan haka wannan nassi ne na alqur'ani ya tabbatar da cewa in mace mumina ta yi hijira ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an jarraba an jarraba ta an tabbata imanin ta imani ne na gaskiya kamar yadda ya bayyana to baya halatta a mayar da ita zuwa kafirai don haka a nan da danginta suka zo goma za Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi cewa ya ba su ita su dawo da ita makka za Allah ya ba su da ya ba su ita su dawo domin Allah ya turo masa sakon cewa bala tarji uhunna ila al-kufari kar ku dawo da su zuwa kafirai don haka manzon Allah ya bada ta amma duk wani namiji wanda yake mumini duk wani namiji wanda ya yi hijira ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya wannan zamani da aka yi na sulhu to ko da musulmi ne manzon Allah baya barin shi ya ci gaba da zama sai ya maida shi zuwa kafirin Makka domin cika alƙawari don haka dai a takaice kenan wannan wato hadisi ya malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana wato halaccin yin sharaɗi game da abin da ya shafi wato shiga musulunci da abin da yake sauran haka abin da ya shafi mu'amala kenan da mu'amala ko ta saye da sayarwa da sauransu domin a nan lokacin da shi amurhun wannan suhaili ibn amur ya nemi cewa dole kawai sai in a tabbatar da haka kenan sharaɗi zai tabbata ya nace ya ce a ba maganar sulhu kenan sai in an yarda da wannan sharaɗi ya su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi kenan kaga kenan shine suke cewa ma tawaqqafa wujudu shay'i ala wujudi ko kuma ma yastalzimu nafyu shay'i ma yastalzimu nafiyuhu nafiya amrin akhar tunan inda ba a yarda ba da wannan sharadi to da ba maganar sulhu sai da manzon Allah ya nuna ya yarda da wannan sharadi sannan sulhun ya tabbata sannan hadisi na gaba urwa ibn zubair ke faɗa cewa aisha Allah ya kara mata yadda ta bani labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinuhunna bi hadhihi al-aya wato manzon Allah yana jarraba su wato su mata mu'minai da wannan aya kamar yadda Allah ya umarce shi na cewa idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna al-aya shine tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jarraba su da wannan aya ita ce ayar ya ayyuhallazina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إنما يت... ya ayyuhan nabiyyu sannan idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله والله غفور رحيم وكما إن الله غفور رحيم wannan shine kenan ayar da ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan jarraba mata mu'minai game da wannan aya da Allah ya saukar masa qala urwa urwa ke faɗa cewa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya dade ita take faɗa take cewa fa man aqarra bi hadha shar'i minhunna duk matar da ta tabbatar da wannan sharadi daga cikin su tace ta yarda da wannan sharadi da Allah ya ce idza ja'aka almu'minatu yubayi inaka ala Allah yushrikna billahi shay'a sharadi da farko cewa ba za su hada bautar Allah da wani ba za su yi shirka ba sharaɗi na biyu wala ya sirikna kuma ba za su yi sata ba wala ya zinina sharaɗi na uku ba za su yi zina ba wala ya katunna aula da kunna kuma ba za su kashe 'ya'yansu ba wanda dama al'ada ce ta maguzanci jahiliya kashe 'ya'ya domin jin tsoron talauci wala ya ati da bi buhtani kuma ba za su zo da wani yanken ƙarya yaftarina hunna yaftarina hu baina aidihinna wa arjulihinna wanda suke yanka tsakanin hannuwansu wato da kafafuwansu shine ma'ana danganta wani daga wanda yake ba mai shi ba sai yace wala ya ati da bi buhtani yace kuma ba za su zo da wani yanken ƙarya in sun yarda da waɗannan sharuɗa ubangiji ta'ala yace fa bayi uhunna wato imu baya'a da su ka ba su yardarka da amincewa wastaghfir lahum Allah kuma ka roƙa musu gafara ta ubangijinka sai ce inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan mashi kai ne game da bayin sa mu'mini shine Aisha anan tace faman aqarra bi hadha shart minhunna duk wanda ta tabbatar da wannan sharadi tace ta yarda ta amince daga cikin su قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sai ya faɗa mata cewa kad baya a tuki manzon Allah sai ya ce nayi mubaya'a da ki ma'ana na yarda da ki na amince da ki a matsayin ƴan uwar mu ce mumina kalaman yukallimu habihi Aisha ta ce zance ne manzon Allah yake mata zance kawai ya ce kad baya a tuki nayi mubaya'a da ki Aisha ta ce wallahi ma masat yaduhu yadan ra'atin qattu fil mubaya'a ta ce rantsuwa nake da Allah hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai taba shafar hannun wata mata game da mubaya a mubaya ma wanda yana daga cikin mubaya shine hada hannu shi wanda kake mubaya da shi ya shimfida hannunsa kai ka dora hannunka a saman nashi a jimke wanda alama ce tana nuna ka yarda na yarda to a mubaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannun shi bai taba shafar hannun wata mata daga cikin matan da ya mubaya'a da su to balantana abin da yake ba mubaya'a ba bai taba shafar hannun wata mata ba wanda shafar hannun wata mata wadda take muharramarka laifi ne wanda yake babba laifi ne wanda yake babba kamar yadda wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa yake cewa wato ɗayanku duk da cewa hadisin ya kwanta mana kenan insha Allah za mu zo da shi a takaice dai bayya halatta kenan mutum hannunsa wato ya shafi hannun wata mata wadda take wato muharramarsa don haka anan duk matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da ita babu wata daga cikinsu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hannunsa ya shafi nata kenan kowace kawai iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mubaya'a da ita ta hanyar zance ne ya ce kad baya a tuki wato na yi mubaya'a da ki shine sai ta ce wa ma baya a hunna illa bi qawlihi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai taba mubaya'a da su illa bi qawlihi wato sai ta hanyar fadarsa kawai ta hanyar magana ce manzo Allah sai ya ce kada baya a tuki sannan hadisi na gaba wato hadisin shine nan hoton wani wanda ake da'awar walitaka da shi cewa shine salihin bawa gashi nan dai da hannun wata baturiya suna kai da ita shine a nan wato malam sai zo da hadisi na biyu hadisin jabir wani hadisin ziyad ibn gilaqa ke cewa sami'tu jarira radiyallahu anhu ya kulu wato na ji jarir ibn abdullah albajali Allah ya kara masa yadda na faɗa baya atu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam jarir yake cewa na yi mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashtarata alayya manzon Allah sai ya mun sharaɗin wannan sihili kulli muslim cewa kai galgadi ga dukkan musulmi duk musulmin da kaga yana bukatar galgadi yana bukatar nasiha to nayi mubaya na maka sharadin cewa kai masa galgadi in aka ce galgadi shine ka nuna ma mutum wani abu wanda yake na alkhairi in ma a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira ka kara masa karfin gwiwa da kuzari cewa ya kusanci wannan abu ko kuma kaga wani abu wanda zai iya zame ma dan uwanka musulmi matsala a rayuwar shi bangaren abin da ya shafi rayuwarsa ko bangaren addini to sai kai masa nasiha misali bangaren abin da ya shafi rayuwa kai ne kuke mu'amala ta kasuwanci da kai da wani dan uwanka musulmi kun tafi sayan kayayyaki kana ganin zai na famar zai sayi wasu kayayyaki kai ba ka tabbata kaya nan ba na kwarai bane ko kuma ka tabbata waɗannan kaya idan ya sayo su ba za su iya zame masa asara saboda kaya ne wanda ba a bukatar su ba su da kasuwa to anan sai kai masa nasiha ka nuna masa wani fa abin nan da zaka saya bai dace ba ko kuma ka ga wasu kaya wanda ana samun amfani a cikin su kaya ne waɗanda suke na riba sai ka nuna masa wani aida ka shiga kasuwa nau'i kaza aida yayi kyau saboda ana samun alkhairi a cikin ta kaga anan ka nuna masa kenan a ban ka mai nasiha a bangaren abin da ya shafi rayuwa to haka a bangaren abin da ya shafi addini in ka ga abu mutum zai yi abin da bai dace ba to kai masa nasiha ka gargaɗe shi ka nuna masa hakakin bai dace ba ko in ya riga ya aikata kai masa nasiha ka sha hankalin shi ya tuba zuwa ga ubangiji shi ko kuma wani abu wanda yake na ibada yana sakaki da shi abu ne wanda yake mai lada da yawa sai ka gargaɗe shi ka sha hankalin shi ka kara masa kuzari akan cewa ya zanci yin kaza to shine anan yace baya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na yi mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashtarata alayya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mun sharadin wan nushi li kulli muslim manzon Allah ya ce za ka yi nasiha ga dukkan kowane musulmi ke na yi mu baya da kai akan yin gargadi ga dukkan musulmi ka san da cewa duk wani musulmi to dole ne kai masa nasiha in ya buƙaci nasiha wanda yi ma ɗan uwa musulmi nasiha yana ɗaya daga cikin hakukuwansa guda shida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana mana wanda yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim dadi kenan akan biyar inda yake cewa wato a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi yace biyar ne haqqul muslim alal muslim khamsun farko sai ya ce raddu salami mayar da sallama na biyu sai ya ce wa iyadatul mari da gaida marar lafiya na uku sai ya ce wa ijabatul da'awa wato da wato karba gayyata na hudu sai ya ce wata shimitul adis wato da mayar da wato gaida mai atisha na cikon biyar gimi ne yawa wata ba'ul jana'iz farko ya ce raddu salam wa iyadatul marid wa ijabatul da'wa wa tiba'ul janaiz sai ce wata shimitul adis to a cikin riwaya ta Imam Muslim sai ce wa idhastanshaka fansaha lahu idan ya nemi nasihar ka to kai masa gargadi wannan haƙƙi ne nashi a kanka shine anan hadisi na uku a baban hadisin qais ibn abi hazim daga jarir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa baya atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslim ya ce na yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan da sallah wa ita zakati ma'ana tsayar da sallah shine yinta a lokacinta tare da zawa da duk abin da aka shar'anta a cikinta bakin gwargwado na farillai da sunnoni da mustahabbai sannan sai ce wa ita zakati da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba wannan sihili kulli musulmi da yin gargadi ga dukkan musulmi manzon Allah ya kulla mubaya'a da shi akan waɗannan abubuwa guda uku ya yarda ya amince cewa zai tsaye da sallah ya yarda ya amince cewa zai bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba sharadi na uku manzon Allah ya ce wannan sihili kulli musulmi wato da yin nasiha ga kowane musulmi kaga wannan manzon Allah ya karbi wannan sharadi a lokacin kenan shigarsa musulunci manzon Allah ya gita masa wannan sharadi don haka shine kenan anan malam ya nuna mana ya mana baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na halaccin yin sharadi a wajen shiga musulunci kenan shi wanda zai shiga yin sharadi ko kuma kai da zai karbi musulunci a hannunka kai masa sharadi da kuma abin da ya shafi sauran hukunce-hukunce kamar saye da sayarwa da sauran mu'amalat haka nan kenan da abin da ya shafi mubaya kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi sharadi kamar da shari'ar ibn abdullah a wajen mubaya'a kuma kamar yadda yake karba daga wajen mata mu'minai babun idza ba'a nakhlan qad ubirat قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافي هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ba a naqlan qad ubbirat idan mutum ya sayar da dabinnai wanda tuntuni an rige an buga musu kinini lafazin ubirat an ciro shi ne daga ta'abir ko kuma ka ce al'ibar wato shine buga ma itaciya kilili domin ta yi 'ya'ya wanda abu ne sananne ga manoma musamman waɗanda suke masu noman dabino masu gonakai na dabino idan lokacinsa ya yi sukan ciri wani abu daga jikin namijin dabino sai a je a sanya a jikin matayen dabino da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai su yi 'ya'ya su bada kamar yadda ake da bukata wanda kasancewar kuma hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wasu itace da ka sani ubangiji ta'ala shi yake buga musu kilili da kudurarsa iska Allah yake turowa wannan iska sai ta ɗau wani abu daga jikin namijin itaciya namijin itace sai ta kai kan matayen itace sai ta saka a sababin haka sai ka gani itace mataye sun fitar da yaya kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratul hijr wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin ash-shahid yace wa arsalna ar-riyaha lawaqiha ubangiji ta'ala ya ce mu ne muke turo da iska mai buga ma itace kizili to shine anan shine ya ce man ba a naklan yake cewa babu iza ba a naklan idan mutum ya sayar da dabinnai kadu ubirat wato tuntuna an buga musu kilili to 'ya'yan dabinan nawa ne na wanda ya saya ne ko na wanda ya sayar ne shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ba a naklan manzon allah ya ce duk wanda ya sayar da dabinnai kada ubbirat wanda tuntuna an buga musu kilili fa samaratu halil ba'i ‘ya'yan dabina wato na wanda ya sayar ne misali kai ne kake da gona ta dabinai kana da itace na dabino ga su kuka yi ciniki da wani ka sayar masa amma kafin a yi cinikin tuntuni ka buga musu kilili wannan ‘ya'yan dabino naka ne kai mai gonar an gane ko kenan shi wanda ya saya ya sayi itacen dabino nashi ne amma 'ya'yan tun da an riga an buga kilini kai da ka sayar naka ne kenan sai ya yi haƙuri har a kai lokacin da suka nuna ka yanke in ya so in ka yanke daga wannan lokaci kuma gaba ɗaya sun zama nashi kamar misali kai ne kake da gona bayan ka shifke gona shifka ta fito kuka yi cinikin gona to in ka sayar da wannan gona to ban da shifka shifka ta kaci me zai sai ya haƙuri lokacin da shuka ta yi ‘ya'ya ka yanke kenan in yaso sai ka bar masa a kenan gonar shi shi ne anan sai ce illa an ya shitari ɗalmuta ya ce sai dai in shi mai sayan ya yi sharaɗi da ya yi sharaɗi ya ce to ni gonar nan da na saya fa har shukar da take ciki ko kuma da binnan nan da na riga na saya to har ‘ya'yan har ‘ya'yan na saya to anan in ya gitta wannan sharaɗi to in kaga ka yarda ka amince to kana iya tabbatar da shi akan wannan sharadi amma in dai ba a yi sharadi ba to asali wato na mai na wanda ya sayar ne shi ne ya ce man ba a nakhla duk wanda ya sayar da dabinnai kado ubbirat wanda tuntuna an buga musu kilili manzon Allah ya ce fa samaratu halil ba'i wato ƴaƴan itacen manzon Allah ya ce ƴaƴan dabinan bil ba'i na wanda ya sayar ne ba wanda ya saya ba illa an yi shi da rikon rubuta ya ce sai dai in shi wanda ya sayan wato ya yi sharadi idan kaga wannan yana nuna mana cewa ba laifi akan iya yin sharadi in shi wanda ya ga sharadin ya masa kenan anan yana iya tabbata a kulla ciniki akan haka babu shuruɗi fil buyuwa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أروى أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة رضي الله عنها ارجئي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتعي فاعتكي فإنما الولاء لمن أعتق wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin sharɗi a wajen ciniki idan aka zo za a yi ciniki to ba laifi kana iya yin sharɗi kamar misali za ka sayar masa da mota sai ka ce to zan sayar maka da wannan mota amma ban da tayoyi zan fitar da su ka je ka nemi naka in ya yarda ya amince kenan sai a tabbatar da wannan ciniki shine anan wato malam ya zo da hadisin aisha allah ƙara mata yadda take ba da labarin cewa lalle barira allah yadda da ita wanda ita barira asali baiwa ce wadda takan zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gun Aisha tana kama mata aikace aikace khadimar ta ce sai ta zo gun Aisha Allah ya kara mata yadda tasta'inu ha fi kitabatiha tana neman Aisha ta taimaka mata ta agaza mata game da fansar da masu gidanta suka aza mata sun dora mata fansa cewa ta kawo adadi kasa na kuɗi wato domin ta zaman tuɗiya shi ne wajen ukiya tara suka ɗora mata cewa ta ba su ukiya tara ita kuma duk ukiya ɗaya dirhami arba'in ne shi ne ya ce tasta'inuha tana neman taimakonta fi kitabatiha game da fansar da aka dura mata cewa aisha ta taimaka mata wato ta biya fansar da aka aza mata wanda daman asali game da dora fansa abu ne wanda Allah ya halitta mana da nasi na alkur'ani bawanka kana iya dora masa fansa ka ce masa je ka ka haɗo mun miliyan guda a cikin shekara guda ko a cikin shekaru biyu ko a cikin shekaru uku ran da ka haɗo mun waɗannan kuɗaɗe je ka kai ka zama ɗa shine ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira ubangiji yawa shi ya ce fakati buhum in alimtum fihim khaira ubangiji ta'ala ya ce ku dora musu fansa in har kun sani wani alkhairi game da su cewa za su iya haɗu wannan kuɗaɗe su biya to ku dora musu fansa to shine a nan ita barira masu gidanta suka dora mata wannan fansa suka ce ta kawo musu tis'atu a wakin ukiya tara ta zaman dukiya ita ko ta yi ta yi ta buga ta buga ta kasa haɗa wannan kuɗaɗe sai ta nemi cewa aisha ta taimaka mata walam ta kun qabat min kitabati ya shay'a daidai da wani abu bata biya ba daga cikin fansar da aka dora mata komai bata bada ba ta buga ta buga abinda za ta bada ta rasa qalat laha aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce da ita irji'i ila ahliki kuma gun masu gidanki fa in ahabbu in har sun so an aqdiya anki kitabataki nabiya miki fansar da suka dora miki wa yakuna wala'uki li alwalaicin ki ya zaman tunawa fa altu aisha tace take in ki zan tasa kuɗi in baki ki kai musu je ki ki fada musu kaga anan aisha ta musu sharadi cewa sharadi alwalaicin ki ya zaman tunawa wanda a nan tahsilul hasil ne saboda dama abu ne wanda yake asali duk wanda ya yantar da bawa a shar'ance to shi yake da alwalancinsa amma a nan danta jinjina su ta tabbatar musu shine aisha ta ce in har sun so to zan biya miki fansar da suka dora miki iya adadin da kudin da suka dora miki take yanki zan lissafa in baki ki kai musu amma sharadi wa yakuna wala ukidi wato alwalaicin ke zaman tunawa aisha ta ce in sun yarda fa'altu zan tasa kuɗin in ba su yanzu ni za a yi barira Allah ya kara mata yadda sai ta koma gun masu gidanta fa zakara ta zalika bariratu ila ahliha ta koma gun masu gidanta ta faɗa musu cewa ga abin da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa in har sun yarda sun amince to za ta tisa kuɗin ta bani na kawo muku amma sharadi alwalaici na nata ne fa'abau masu gidan barira suka ki waƙalu suka ce da barira je kike faɗa mata in sha'at an ta hatasi ba alaiki faltafa'al in har tana so ta nemi lada game da ‘yantawar da za ta miki to faltafa'al ta tasa kudin ta ba mu ta ‘yantar da ki wa ya kuna wala uki da na wala uki amma alwadaicin ki namu wai ka ji wai in tana neman lada ita dai ta ayyanta da ita amma alwalanci namu ne fa zakarta zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Aisha lokacin da Barira ta zo ta ba ta labarin abinda masu gidanta suka faɗa masu gidan Barira suka faɗa mata sai ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullahi kaji kaji yadda masu gidan barira suka faɗa cewa wai sai dai in alwalanci zai kasance nasu ne sannan za su yarda maza Allah sai ce da Aisha ibta'i sai yarda ma'ana ta sa kudin ba su fa atiki maza Allah ya ce yantar da ita fa inna mal wala'u liman a'ata ki san da cewa kadai alwalanci na wanda ya yantar da bawa ne wannan shine abin da yake cikin dokar Allah abin da ke cikin hukuncinsa duk wanda ya yantar da bawa to shine maula ga wannan bawa kenan ba su da suka sayar miki ba da ita a lokacin na Aisha Allah ya kara mata yadda ta lissafa kuɗi ta ba barira ta kai musu manzo Allah kuma ya hau kan minbari yayi khutba ya yi takaitaccen wa'azi maza Allah ya ce me yasa wasu mutane suke sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah maza Allah ya ce duk wanda ya yi sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharaɗi dari maza Allah ya ce fatacce ne maza Allah sai ya ce fa inna mal wala'u liman ahata alwalaici na wanda ya yanta bawa ne maza Allah ya tabbatar musu ya ja kunnansa akan haka to dan haka wannan yana nuna mana halaccin yin sharaɗi a wajen ciniki kenan mutum yana iya yin sharaɗi matukar sharaɗin bai ci karo da shari'a ba amma in dai sharaɗi ya ci karo da shari'a to wannan kuma ɓatacce ne ko ka saya ba ya halatta wannan sharaɗi ka tabbatar da shi misali mutum ya sayar maka mota sai ya ce kar ka hauta da sharaɗi kawai ka je kai garanta sai ka yarda a yi ciniki wannan sharaɗi sharaɗi ne ɓatacce yaya za a ka sayi abu ya zamanto mulkinka kuma a hana ka yin tasarrufi da shi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك